من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwar buba shango fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kitabu tauhid littafin babban malami a sheikh muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin lahadi wanda ya daidai da 27 ga watan 11 musulunci watan zulkida hijira shekara 1446 daidai da 25 ga watan 5 na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata ƙarshen darasinmu shine babin da malai ce babu kaulullahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah kishiyoyi kuna sani ma'ana kar ku yi shirka da Allah kar ku yi tarayya ga Allah idan mu tashi a shafi na 71 wannan babi mun karanta shi har masail ɗinsa duka mun karanta yau kuma insha Allah za mu tashi a shafi a babina babu ma ja'a fi mallam yaqna bil hilfi billahi ta'ala babi zai magana game da mutumin da bai yi kana'a ma'ana bai gamsu da rantsuwa da Allah kawai ba babi zai magana game da rantsuwa da Allah ake ba a rantsuwa da wani Allah ana ganewa ko shi Allah iya da iko ya rantsuwa da komai amma kai musulmi Allah bai dad karantsi da kowa ba sai da Allah din amma Allah ya yi rantsuwa da abubuwa da yawa Qur'ani ya yi rantsuwa da dare ya yi rantsuwa da yini ya yi rantsuwa da wata ya yi rantsuwa da rana ya yi rantsuwa da hatta gudun doki lokacin yaki wal adiyati dabha duk ya yi rantsuwa da irin wannan amma kai dan adam Allah ya hana ka rantsi da kowa in ba shi ba to wannan shine abin da babin zai zai mana magana kuma muna wannan shi ne darasinmu na talatin daidai a littafi insha Allah malik ya cewa an ibn umar daga abdullahi dan umar Allah ya kare yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tahlifu bi abaikum kada ku rantse da iyayenku ba a rantsuwa da uwa ba a rantsuwa da uba ba a rantsuwa da malami ba a rantsuwa da sarki ba a rantsuwa da shugaba ba a rantsuwa da annabi har annabi ma ba a rantsuwa da shi an fahimta la tahlifu bi abaikum kar ku yi rantsuwa da da, da iyayenku an gane ko man khulifa lahu billahi falyatasaddaq duk kuma wanda aka yi masa rantsuwa da Allah to ya gaskata in dai karan farko ne musulmi ya ma rantsuwa da Allah ka yadda ana gane da kyau shi dai in ya yau ya ma rantsuwa ya yaudare ka ya ma rantsuwa ya cuce ka to kuma manzon Allah ya ce la yandagul mu'min fil hujri marratayn shi mumini ba a sarasa sau biyu a rami da amma karan farko haduwar ku da mutum kai musulmi ne shi musulmi ne haduwan ku na farko da shi idan ya ma rantsuwa da Allah manzala ce ya gaskata shi ana fahimta shine duk wanda aka rantsewa da Allah a karan farko to ya gaskata mutum wa man hulifa lahu billahi falyarda duk kuma wanda aka rantse masa da Allah ya yadda in dai karan farko ne ya yadda ana fahimta amma karwa ne yazo ya rantse yau ya cuce ka gobe ya sake rantse ya cuce ka to ba ce ka yadda da shi ba domin addinin musulunci wayayyen addini ne ba addinin da zai sa a dinga cutar ka bane kana ji kana gani ana gane da kyau amma karan farko wansu haduwar ku da mutum ya ma rantsuwa ka amince da shi inda musulmi ne sai dai kuma ya yi akasin rantsuwar a mu'amalarku sai ka ɗau wani mataki a gaba kuma ana ganewa shi ya sa annabi adam alaihissalam lokacin da ubangiji ya yi ƙaddara fitarsa daga aljanna bayan allah ya ce wala ta ƙaraba hadhihi shajara ka takuna mina zalimi ga wata bishiya can adamu a aljanna ita kadai na sa ma shamaki karka je gunta amma duk abin da ke gidan aljanna na yarda kai amfani da shi amma waccan bishiyar karka je shedan sai ya zo yake cewa adamu ka san dalilin da yasa Allah ya ce karka je wajen bishiyar can sai ce ban sani ba sai ce ubangiji yayi haka ne don karka zama ɗaya daga cikin mala'iku, illa an ta kuna malakai ne, au ta kuna minal khalidin ko kuma karka zama wanda za su dagwama a gidan, yasa ya ce karka je wajen bishiyar. Amma in ka je ka ci, za ka zama mala'ika kuma za ka dagwama aljanna ba za ka fita. Wa ƙasama kuma, shi ɗan ya yi musu rantsuwa da Allah, inni la kuma laminan nasu yi ce, ni wallahi nasiha nake mu. Yasa annabi Adamu ya yadda. da annabi adamu suke tattauna da annabi musa yake cewa wallahi ban taɓa zaton akwai wanda zai ganganta rantsuwa da allah akan karya ba a lokacin shaidan ba a kore shi ba an gane ku bai zama da ananne ba iya cikin mala'iku ya lallaɓo yi wa annabi adamu rantsuwa da allah cewa abin da yake faɗa masa gaskiya ne sai annabi adamu ya yadda sai ya ce bishiyar bisa ƙaddarawan allah kuma abin da ya faru ya faru yasa in musulmi ya ma rantsuwa da allah karan farko ka aminta sai dai kuma in ya yi akasin rantsuwa cikin mu'amalar sai ka wani mataki a gaba an gane ko wa mallam yarda fa laysa min Allah duk wanda aka masa rantsuwa da Allah karan farko ya ki yadda to baya cikin mutanen Allah an fahimta kun gashi akwai hadari ma kenan in dai karan farko kana da musulmi ya ma rantsuwa da Allah baka yarda ba to manzon Allah ya ce baka cikin mutanen Allah rawahu ibnu majah bi sanadin hasan imam ibn majah ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai kyau an fahimta an gane karatun hadisin ku karatun shine duk wani wanda mu'amala ta hada ku da kai da shi ya ma rantsuwa da Allah karan farko ka aminta in kuma yayi akasarin rantsuwar a mu'amalar ku to nan gaba ba za ka yadda ba ana fahimta amma karkace ai duk mutane makaryata ne ai na ogadawa ne na gwadawa ne a'a in dai shi lokacin ne mu'amala ku za ta fara to ga abin da ma'aikin Allah ya faɗa karan farko gaska mutum ka aminta in yayi akasin wannan kuma sai ka dau mataki daban amma ba a jami'i ba a kudin goro ga mutane gaba ɗaya ba a yi dan adam ma malam bahaushe ma ya ce na Allah ba ya karewa kuma gaskiya ne duk inda duniya ta kai da ɓaci to akwai mutanen da har gobe mutanen Allah ne suna da gaskiya suna da amana suna da duk abin da ake bukata na quality da dan adam suna da akwai amma kuma suna da karanci gaskiya sakamakon duniyar ta zo karshe mutanen banza sun fi yawa marasa alƙawarin sun fi yawa makaryatan sun fi yawa amma duk da haka ba a jini ba a kudin goro ana fahimta fihi masail a cikin wannan babi injimaran akwai masail na daya annahayu anil halfi bil aba' mun ji hannun da manzan Allah ya ce Allah ya yi game da rantsuwa da iyaye ba a rantsuwa da mahaifa kaga sai Allah ya ɗauko wa'ansu mutane da suke da girman haƙƙi a kanka in ban da Allah da manzan Allah ba wanda ya kai mahaifa a gunka babu shi duk wani sai dai ya biyo bayan su kuma haƙƙin Allah da man na manzan Allah su ne gaba da haƙƙin mahaifa amma daga su Allah da manzan sai mahaifa to sai aka ɗauko ma wata gaba mafi muhimmanci a gunka aka ce ba a rantsuwa da su to ina kuma wanda ba su ba kaga su ne min babi aula akan kasi karkaran tsaye da su ba a rantsuwa da kwaran kwatsa ko ba a rantsuwa da ka'aba ba a rantsuwa da sama ba a rantsuwa da gajimare ba a yi rantsuwa dai da Allah ake kuma rantsuwa tana da siga guda uku ko ka ce wallahi ko ka ce billahi ko ka ce tallahi duk wannan sigogin sun tabbata a shari'a wallahi kana rantsuwa da Allah billahi kana rantsuwa da Allah tallahi ita ma rantsuwa da Allah shi ana fahimtar wannan amma ba wata rantsuwa da zaka yi bayan wannan hatta wa'ansu ma suna cewa ba a rantsewa da ka'aba ba a rantsewa da ƙur'ani duk da wa'ansu akan alƙur'ani sun yi magana sun ce ƙur'ani ai suffa ce ta Allah za a iya rantsewa domin maganar Allah ce amma wannan doguwar magana ce ana ganewa asaniya na biyu al'amur bil mahalufi lahu billahi an yarda an yi umarni da wanda aka masa rantsuwa da Allah ya yarda in dai an rantse ma da Allah karon farko manzon Allah ya ce ka aminta ka yadda asalisa na uku a wa'idun man lam yarda akwai azaba daga Allah ga wanda bai yarda da rantsuwar da aka masa ba da Allah a karon farko an rantse ma da Allah ka ki yarda to manzon Allah ya ce baka cikin mutanen Allah falaysa min Allah baka cikin mutanen Allah babi na gaba babu kauluhu ma sha Allah wa shi'ita babu zai yi magana game da faɗin mutum ya ce masha Allah in Allah ya so washi ita kai ma in kaso shi ma wannan laifi ne ba a haɗa Allah da wani a wajen mashi'arsa ko yardarsa ko amincewarsa Allah kaɗai shi yake jinginawa yarda da amincewa da sun abu ya faru an kutaila an yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama daga kutaila yake cewa bai wani bayahude ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fakale ce da shi innakum tushrikuna ai kuma musulman kuna shirka ai kuna hada Allah da wani taquluna kuna cewa ma sha Allah wa shi'ita kuna cewa in Allah ya so kai ma ka so wa taquluna wal ka'aba kuna rantsuwa ma da ka'aba an gane ko bayahude ne ke faɗa manzan Allah wannan cikin jaye ko ba manzo Allah kai da mutane nawa kuna shirka kuma kuna cewa masha Allah wa shita in Allah ya so kai ma ka so kaga an hada son Allah da na wani an an yi tarayya kenan kuma suna cewa wal ka'aba suna rantsuwa da ka'aba ba sa cewa ba sa rantsuwa da ubangijin ka'aba ne fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya umarci musulman duniya yace iza aradu idan kuna nufi an yi halifu za ku yi rantsuwa an ya kulu ku cewa rabbul ka'aba ya halatta ka ce ina rantsuwa da ubangijin ka'aba amma ba a rantsuwa da ka'aba ana fahimta ina rantsuwa da ubangijin ka'aba wannan ya halatta amma ba za ka ce kana rantsuwa da ka'aba tsoronta ba wa an ya kulu ma sha Allah ku ce idan Allah ya so sun ma shi ita daga baya kuma kai ma kan amince wannan ya halatta idan kun kula da lafazin da yake shi larabci yare ne mai fasaha da balaga harafi ne ya canja waccan jimlar da wannan abinda manzon Allah ya hana masha Allahu wa shi ita wannan wawu din zaka sa a bracket nan kuma yace an yadda ka ce masha Allahu summa an gane ko summa shi ita an yadda ka sa summa ko an fahimta bambancin wawu da summa shine shi wawu iya nufin musharaka ne musharaka an gane ku wanda Allah yake cewa wal fajr wa layalin ashar wa shafa'i wal watr wal layli idha yasr duk wawun ake sawo abu Allah iya rantsuwa da alfijir iya rantsuwa da darare guda goma iya rantsuwa da shafa'i da wutiri duk abu ne guda daya ana fahimtar wannan amma summa ita kuma taraki take nunawa bayan abu ya faru ya gama sai kuma wani abu kamar inda Allah ta'ala ke ce summa amatahu fa aqbara ko kuma can utilil insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu fa qaddara sai ce me summa sabila yassara yace summa amatahu fa aqbara summa ba wawu ne ke kawo ba summa anan iya magana ne ga dan adam halittarsa Allah ya ce ɗan adam an tara halittarsa an ƙage halittarsa daga ɗigon mani shi ne min ayyance in kalaka min nudufatin kalaka hufu ƙaddara a gane ku bayan ɗigon manin ya zama jini ya zama tsoka Allah ya ƙaddara ya zama mutum an busa masa numfashi sannan kuma sun masa bila ya sara sannan kuma sai aka buɗe masa hanya da zai zo duniya ka gaba daga zama ɗigon mani ya fito duniya ba akwai me akwai jinkiri har sai ya gama irin yadda Allah ya halice shi ya tsara halittarsa ya eba masa hotalin da zai a cikin mahaifiyarsa sannan ya zo duniya bayan ya zo duniya an gane ko sun masabila ya sara sun ma'amatahu kaga in ya zo duniya akwai rayuwa da zai wani sittin wani saba'in wani hamsin wani zai haihu yi jikoki kaga ba daga faɗo wata duniya da mutu ba akwai wannan jan lokacin to shine bambancin summa da wawo a cikin jumla ana fahimta in wawun ya zo to ba wani jinkiri daga wannan sai wannan ba jinkiri amma in summa ta zo tana nufin jinkiri tsakanin wannan da wannan akwai tazara wannan ne ɗaliban larabci za su fahimci wannan amma sauran jama'a ya dai a ji kuma Allah ya ba mu lada a gane ko to amma dai a gane bambancin wau da summa shine abin da ya bambance waccan jumlar da wannan abin da aka hana ka ce masha Allahu wa ita amma an yadda ka ce masha Allahu summa shi'ita an fahimci maganar sai malik ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta ka ce masha Allahu summa shi'ita da Allah ya so bayan son Allah da zartarwa sannan kai kuma ka dafa sannan kai kuma ka goye baya duk wannan ya halatta a shari'a ba laifi ba rawa'un nasa'i wa sahahu imamun nasa'i ya fito da hadisi kuma ya inganta shi walahu aidan an ibn abbas akwai wani hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da shi anna rajulan wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ma sha Allah wa shi'ita idan Allah ya so sannan kai ma ka so ana gane ko fa qala sai manzon Allah ya ce a ta ja'alani lillahi niddan yanzu wani za ka zo ka sanin ya da zama kishiya ga Allah za ka sanya na abokin tarayya ga Allah kai za ka faɗi wannan magana ma sha Allah wahada ka ce ko in Allah ya so shi kaɗai karkace ni ma annasu ai mashi'ar Allah ita ce mai zartar da al'amura in Allah ya so shi kenan kar kowa ma ya so ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun idan Allah abinda Allah ya so shine yake faruwa abinda Allah bai so ba har abada ba zai faru ba walahu aidan yawa masha Allahu wahada wal ibn majah daga malan imam ibn majah Allah ta'ala ya masa rahama an dufayl daga sahabi dufayl an aisha daga nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko dufayl aki aisha li ummiha shi dufayl din ɗan uwan na na Aisha ne wajen mahaifiyarta kamar kawunta ne kenan ɗan uwan mahaifiyar na na Aisha ne ƙala ya ce ra'aitu an nuna min cikin mafarki ka anni a taitu ala nafri kamar ni na je na samu wa'ansu mutane minal yahud daga cikin yahudawa ana gane ku ƙultu sai na ce innakum la'antumul qauma an innakum la'antumul qaum ku ne dai waɗannan mutane ko kuma kun ganku ku ne mutanen annabi Musa alaihi salam ko kuma ku ne mutanen littafi ku dai mutane ne ba dan laula annakum taquluna Uzair ibn Allah ku dai mutane ne ga kunan ba dan kuna cewa Uzair dan Allah bane ina kuma mutanen kirki ne ai amma farki aka nuna masa wa'ansu yahudawa suke tattaunawa da suke faɗa musu haka ga kuna mutane kamar mu dan dai ku kuna cewa annabi uzairu dan Allah ne qalu sai wannan yahudawa suka ce da shi wa innakum la antumul qawm kuma ga kunan musulmi kuma mutane ne kuma ba dan laula annakum taqulun ba dan kuma kuna cewa ba ma sha Allah wa sha Muhammad ba dan Allah ya so ba shi ma manzon Allah ya so ba ya suke nema su faɗa wa musulmi in su suna cewa uzairu ɗan Allah ne laifi ne ai kuma musulmai kuna cewa ma sha Allah wa sha Muhammad shi ma laifi ne ana ganewa sun mamarartu bi nafrin amma farkin da sai na ƙara turawa gaba wajen wa'ansu mutane minan nasara daga cikin mutanen nasara mutanen annabi isa alaihi salam fa qultu sai nace innakum la antumul qawm ku dai ku ne ga kunan mutanen annabi isa bambancin mu da ku laula annakum taquluna al-masih ibnullah ba dan kuna cewa annabi isa dan Allah bane ai da mu da kuma ba bambanci tunda kuna da littafi muna da littafi kuna da annabi muna da annabi sai dai ku a aqidar kuna cewa annabi isa dan Allah ne mu kuma aqidar mu annabi Isa bawan Allah ne sai nasar suka ce wa innakum la antumul qawm kuma ga kunan musulmi tsakaninmu da ku ba wani abu na bambanci laula annakum taquluna ba dan kuma kuna cewa ba ma sha Allah wa sha Muhammad ba dan Allah ya so ba kuma Muhammadu ma ya so sallallahu alaihi wasallam amma barki aka nuna masa wannan gari yana wayewa falan ma asbahatu da na kai asuba asuba ta yi mini ana ganewa akbartu biha man akbarat sai na je na ba da labari ga wa'ansu daga cikin sahabban ‘yan uwana na ce ni fada da daren nan na yi mafarki na haɗu da yahudawa ga abin da muka yi da su na haɗu da nasara ga abin da muka yi da su kowanne suna faɗa min cewa kuma irin laifinku da kuke yi kuna cewa ma sha Allah wa sha'a Muhammad in nace ku kun ce Uzairu dan Allah ne su ma sai suke ce ai kuma musulmai kuna cewa ma sha Allah wa sha'a Muhammad an gane ko mun haɗu da nasara na ce kuma laifin kuna cewa annabi isa ɗan Allah ne sai su ma suka ce mu ai kuma kuna cewa masha Allahu wa sha'a Muhammad da safe yake faɗa wa abokansa irin mafarkin da yi an gane ko daga nan sun ma'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aka baratu sai na gusa gaba na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji dofai yace sai na biya manzon Allah labari hal akbarta biha ahadan sai manzo Allah ce wannan mafarkin na haka bawa wani labari akwai sahabin da kuka tattauna da shi bayan mafarkin naka fa qultu na'am sai na ce eh akwai waɗanda muka yi magana da su baki da baki bayan nayi mafarkin ya rasulullah qala sai manzo Allah ya ce fa hamidallah sai hau kan minbari wa ya gode wa Allah wa asna alaihi bi Allah suma qala sai manzo Allah ya ce amma ba'd kun ga shi manzan Allah duk abin da ya taso mai mahimmanci iya adiresin ɗin mutane sai ya hau membari ya yi hudu ba kawai a taro mutane ya ce duk ku zo ku zo ga jawabi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu mai mahimmanci wanda ya taɓa aƙida ya taɓa tauhidi ya taɓa ibada ya taɓa janibin Allah to manzan Allah ba ya shiru a take manzan Allah ya hau membari yayi godiya ga Allah an gane ko sun makala sannan manzo Allah ce amma ba'adu bayan haka fa inna tufailan ra'a ru'yan dike ta tufailu dai kun san shi gashi ya gani a mafarki akbar biha man akbar minku ya bada labari cikin ku wanda ya baiwa labari wa innakum qultum kalima kama ya'ani kaza wa kaza kuna faɗar wata kalma kamar yadda aka nuna masa a mafarki ta kaza da kaza an fahimta an an hakum anha to daga yau na hane ku wannan kalmar kar ku ƙara cewa ma sha Allah wa sha Muhammad kar ku ƙare kun fahimci wannan fala taqulu ma sha Allah wa sha Muhammad kar ku ƙara cewa in Allah ya so manzon Allah ya so kar ku ƙara faɗa fa ku walakin qulu ma sha Allah wahdahu sai dai ku ce in Allah ya so shi kadai kun ga manzon Allah baya barin mummuna sai ya yi magana a kansa a mafarki aka nuna sahabinsa wannan sai ya tabbatar abin da aka gani a mafarkin nan gaskiya ne an fahimta a hatta kun ga kiran sallah nan da ake na sallolin nan biyar asalinsa daga mafarki ne ba wata ran manzon Allah ya tara sahabbai ya ce to ga dai Allah ya shar'anta mana sallah kuma ya sa mana lokaci me za mu yi wajen sanar da junanmu lokaci ya yi mu zo mu haɗu mu yi sallah yi shawara da sahabbansa wa'an suka ce to ana a kada kararrawa mana yace za mu kwaikwayo yahudawa su ne masu kararrawa wani yace to a hura wuta mana duk lokacin sallah a hura wuta duk wanda ya ga hasken wuta hayata wa masallaci yace wannan za mu yi kama da masu bautar wuta kuma aka dinga kawo dai maganganu sai maza ce to ku je dai in Allah da Allah zai kama mana mabida aka tashi daga majalisa cikin dare akwai wani abu mahadura sai mafarki an koya mai kiran sallah a cikin mafarki da ya zo da safe sai karanta wa manzon Allah abin da yake ni a mafarki ya karanta masa kiran sallah sai ce kai wannan mafarkin naka ya dace yayi daidai aka shar'anta kiran sallah lokacin da za a yi sallah an fahimci wannan kaga shi ma dofail mafarki yayi ga abin da Yahudawa da Nasara suke faɗa game da kalmar da wawan suke cewa manzo Allah masha Allah wa sha'a Muhammad kuma kalma ce mai muni a shari'a amma a mafarki aka yi ishara zuwa gare ta sai manzon Allah ya tara sahabbai ya ja musu kunne ya ce kar ku ƙara faɗa da gai kun ga ashe ana samun ilimi mai amfani na mafarki shi yasa masu ce manzon Allah ke cewa shi mafarki wani juz'i ne wani yanki ne daga cikin wahayi inda ya mafarki mai kyau ne amma mafarki ma ba na kowa ba ana gane ku kun ga wannan ta yaya muka yadda mafarkin gaske ne manzon Allah ya sa mai staff manzon Allah ce eh gaske ne haka ne to amma yau manzon Allah baya in kai mafarki mai kyau manzan Allah ya ce to kai shiru da bakinka in na alkhairi ne kai shiru ka dinga addu'a Allah ya tabbata in kai wa barki mara kyau nan ma kai addu'a kai gum da bakin kar ka faɗa kowa kai a uziya uku ka tofa kudu da kai kana kwanci sai ka juya kwanciyar haka manzan Allah ya duk wanda ya mafarki mummuna na farko da iya farkawa in an raza ne farka ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya tofi a hagu da shi in iya kwance da bangaren dama sai ya juya hagu inda hanku yake zai juya dama cikin nan sai ci gaba da fitin sa kuma kar ka fada kowa an gane ko hajiya kar ka fada in shiru da bakin kaka manzo Allah ya ce akwai mazajen hajiya ko ko wani labari ka kawo mata to ba komai ake fada musu ba eh akwai abin da ba za ka fada musu ba akwai wata ƙarya da ta faru ba laifi bane da kawo muku ita akwai wani bawan Allah da iya gidansa sai ɓarawo ya shigo masa sai yake cewa matarsa zai fita ya tari ɓarawon nan abinda Allah ya ƙaddara zai ƙaddara amma ba zai bari ɓarawo ya zo iya kwance ci masa ba da ya fita sai Allah ya ba shi nasara ya kashe ɓarawon an fahimta sai ya haƙa rami a gidansa da daddare shi kaɗai katotar rami sai saɓara wa ɗan ake sai binne ba wanda ya sani ya share ku ne kamar ba ba yi ba amma matas ta sani da garin Allah ya waye sai samu wani amininsa tight friend nasa ya ce wane ya ce na wani abu ya faru amma kaji kaji kai aminina ne wane wane wannan ɓarawon da ya shahara a ƙasar nan wallahi jiya ya jira gidana na fito Allah ya ba nasara na kai shi yace iya ina gawar sai ce wallahi nayi tono a gidana na binne yace wa waye da waye ce ba kowa ba wanda ya sani in banda matata yace ta sani yace eh wallahi ta sani yace shikenan da Allah gobe da safa ka ce ta je unguwa ka mata dabara ka kada ta unguwa haka ko ka aike ta ko dai ta tafi gidansu ta wuni yace lafiya yace a ko abin da zan nuna ma ya tura ta unguwa wannan amini nasa ya zo ya ci gaga gawar nan mahaƙi ta mafi ita daga ramin suka fidda gawar suka kawo wani ƙatoton ice suka sa a ramin da suka fidda gawar suka yi dabara suka fita da gawar suka ce can jeji suka binne ta wata rana sai wannan mai gidan allah ya buɗa masa zai ƙara aure a gane ko zai ƙara aure zai ƙara aure sai wannan matatta ta da fitina ba ta yadda ba a taƙaice ma dai sai ta ji ta samu alƙali da ce wallahi mijinta ɗan kisan kai ne kisan kai yake yi tana da tana da hujja alƙali ce kina da hujja ta tana da hujja a haɗa ni da ma'aikata zan nuna musu ma inda ya binne wani mutum da ya shi an bayyana alƙali ya haɗa ta da jami'an tsaro aka je gidan ana tuhumarsa da kisan kai ta shi ku fara tona nan tuku tunan inda suka binne wannan mutumin aka tona aka tona ba a ko ba sai ice aka gani a rami alƙali ya ce to ina gawo da kika ce da akwai ina gawo da kika ce mijinki mai kisan ina gawo da daga nan tarsa yadda za ta yi sai mun yake cewa alkali ko dan na ce zan kara mata aure nake min shari'a amma ni ba dan kisan kai bane ba wanda nake kai an fahimta to kaga ba dan Allah ya sa iya da amini mai hankali ba to da shikenan matar ta jifa ya cikin bala'in da ba zai fita ba shi yasa ba komai ka ebo labari zaka faɗa musu ba akwai abin da ba za ka faɗa musu ba domin gudun me zai je dawo ana gane ko a tsarin musulunci in kuka duba a tarihi duk wani babban mutum malami ne ko mai shari'a ne ko mai kuɗi ne ko shugaba ne in dai an ci nasara a kansa ko a masa sihiri ko a masa asiri ko a kaɗe shi wallahi kashi saba'in da biyar akwai gudunmawa mata a ciki wannan haka tarihi nuna ba wai abin ƙarya ba ne in dai wani babba ne ya cika ido a duniya aka yi masa wani abu da ya salwantar da shi ko ya rasa hankalinsa ko aka masa wani abu wallahi kashi saba'in da biyar akwai gudunmawa mata a ciki ana gane wannan akwai malam muhammadu kabir gashi nan a wannan unguwar yake malam Muhammad Kabiru Gombe Allah kara mai lafiya wata ran yake ba mu labari muna karatu da shi irin wannan yace a Kano akwai shi ma wani mutumin da Allah ya hore masa mai arziki ne zai kara mata aboki zama ko ta je ta dauko hayar yara su zo su kai shi gida suka taho da daddare suka afka gida to Allah ya sa a lokacin yan sanda suna patrol ke sai ga yara suna haurawa gidan wani ya suka yi dabara suka zo suka shiga gidan Allah ya taimaka masa je kai mai gidan masu kama su da makamai na kisa matar ta zo take ta kuka ya za a kashe mata mijinta kaza kaza kaza kaza hede a kai su gaba daya kaza kaza kaza jami'an tsaro suka ebe wannan yara suka tafi da su ofis ana bincike ya suke cewa wallahi wannan matar ce ta ɗauko mu haya mu kashe mijinta ya ce ga ma irin kudin da ta ba mu suka ci ta ce in mun kashe za ta ƙara mana sauran ga irin kudin wallahi su matallahi a nan malan kabiru ne ba mu labarin gasar kun ga wannan gune yan boko a nan da yawa saboda ka ba komai ake gaya musu ba wallahi ku san abin da za ku riƙe musamman musamman ku yi haƙuri mata dole yau za ku ji ba daɗi karatu ne biyu ta kanku dole ba komai ake faɗa muku ba akwai shawarar da za ku yi da su shawarar yara haka makarantarsu tarbiyyarsu wani zumunci zumunci duk ku yi wannan amma wani sikirit naka mai ƙarfi ka san yadda za ka yi ajiye shi domin ba su da amana yawancinsu Allah ya ce shaidan inna kai da shaidani kana da'ifa haka Allah ya ce duk iskancin shaidan sai Allah ya ce kai da su mai rauni ne amma da ya zo wajen mata sai ce inna kai da kunna azim mata kaidunku mai girma ne kaidunku iya da girma haka Allah ya ce domin kaidin mata fa sai da manzon Allah ya haƙura da wani abu da Allah ya halatta masa ba sai Allah ya ce wallahi ba su isa ba aini ne mai halatta da haramta dawo ka ci gaba da mu'amala da kayanka wata rana manzon Allah iya da wannan kwarkwara ana cewa mariyatul qibtiyya wanda da ita suka haifi Ibrahim al-Mu'azzam to ta ka'idar kwarkwara ba a bata bata da ɗaki sai dai miji in ya bi nan bukatar ta ya kai ta ɗakinsa ko wani gu haka daban su zauna to wata rana hafsa yar gidan umar ɗaya daga cikin matan manzala ta tafi unguwa sai manzala ya kirayi mariyatul kibriya zuwa ɗakin hafsa suka zauna da ita a ɗakin hafsa to da hafsa ta dawo ya ta same su da ita a ɗakinta sai ta nuna ita ranta ya ɓaci ba ta yi da ba dan me kaza za a yi mata haka ita kaza kaza kaza kaza sai manzo Allah ce to in dai dan wannan ne to ki hakura ita mariyar ma daga yau na haramta wa kaina ita tana nan dai a matsayin baiwa amma bani ba ita an fahimci wannan sai Allah ke cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwaji ya kai annabin rahama ta yaya ta yaya zaka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta ma dan neman yardar matanka Dan me don ka yadda ka hutar da su akan alalle za ka ce ka haramta wa kanka to ban yadda ba tunda mata har za su yi wa manzan Allah wannan kai kuma kai waye mata fa sai da suka sa manzan Allah ya musu yaji ya koma masallaci awa wata guda a masallaci yace ba zai ƙara shiwa gidansa ba sai ya wata guda da ya kwana 29 sai ya dawo suke ce ah ai kace wata guda za ka yi kuma yau kwanan ka 29 sai ya ce a to ai wata kwana 29 yana Allah ya sauwaka an gane ko to ku yi a hankali ayi ta ka tsantsan a mafarki ana kafe hujja da shi har idan abu ne mai kyau ana gane ko ya samu stam daga annabin rahama kuma kai tunda yanzu babu annabi a cikin mu kai mafarki mai kyau ka rike kayan ka suru sannan kai ta addu'a in mummunan mafarki ne ma ga abin da manzon Allah ya koya ma ka yi tofi uku da auziya sannan ka jiyo kwanciyar ka nan ma ka yi shiru da bakin ana fahimta sai malik ke cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce in Allah ya so shi kadai kar ku ce masha Allah wa sha Muhammad malik ce masail al'ula ma'rifatul yahud bi shirkil asghar yahuda ma sun san abin da yake shirka ne cikin wannan addini namu tun daga ce ma sha Allah wa sha'awa da shi ma shirka ne shi dai shirka shi kuma karama bata kai babba ba an fahimta asaniya na biyu fahamul insan idza kan lahu hawa dan adam zaka fahimce idan yana da son zuciya duk inda yake inda son zuciya ya shigo to zaka iya fahimtar sa na uku qauluhu sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi nidda shin zaka sanya ni zama kishiya ga Allah ashe kace in Allah ya so da kai ahe sawa Allah kishiya ne musamman ma kuma yanzu da fadawa da ko ‘yan fada maruƙa sun yawa wani ma a dinga ɗaukar sufar Allah ana ba shi shi iya jin daɗi ana ziga shi ana yi masa iya ɗauko kuɗi iya bayarwa ai wane ba don ku ba ai da mun bar garin nan ai da mun shiga uku ai ba Allah bane shi in ka ce ba dan shi ba to in Allah ya kai shi ba ya zaka yi a ba haka ne in Allah ya kai shi ba shi ga mutu kai ma da yawa maroƙa suna da irin wannan ko domin ba mu da tauhidi da yawa sai ga mutum iya jin daɗi ana zuga shi ai wani ai ku ne kaza ku ka rike kaza ai ba dan ku ba ai da kaza ya faru wannan duk kuskure ne baya cikin kalaman da ya kamata mutum ne shi Allah shi ne ke da ikon rike ragamar halittarsa gaba ɗaya baya neman ta yagun kowa amma an kai aiki irin na Allah wajen taimakon mutane to Allah iya su Allah ya hore ma ya buɗa ma ya fattaha ma kake taimakon mutane irin aikin da Allah yake to Allah iya san wannan ya sama manzon Allah yake cewa inna Allah ma al-abdi ma kana al-abdu fi auni aqi ma'iyar Allah tana tare da kai matukar kana cikin taimakon bayin Allah domin Allah iya san irin wannan aikin yanda Allah yake da rahama da jin kai to iya so kai ma ka dau wannan ka dinga yi wa bayinsa rahama da jin kai yanda Allah yake da hakuri iya so ka dinga hakuri da bayinsa Allah iya san wannan an fahimci wannan an sha karanta muku wani hadisi a nan wata mata daga cikin matan banu isra'il karuwace mutumiyar banza tana yawo sai kishi kishi ruwa ya kama ta ta rasa yadda za ta can sai ta hango ta rijiya ta je ta yi dabara da mayafinta da gelanta ta jawo ruwa ta sha tana ɗan koma gefe sai ta ga wani kare shi ma kare iya ta lallage da bakinsa alama kishi ruwa yake ji sai ta ce abin fa dai dame ni ɗazu nan fa ina tsammanin shi ya damu wannan karan sai wannan tunanin ya zo mata sai ta koma baya ta yi dabara ta jawo ruwa a wannan rijiyar ta zo ta bi karan ya sha tana ba wa karan ya sha sai manzo Allah yake ba da labarin Allah ya ce ya gafarta mata duk abin da ta yi na wannan fasadin Allah ya yafe mata akan ta samu ruwa ta bama wa kare ya sha kaga aiki ne da Allah yake yi amma in ka shigo kaiwa bayan su iya su iya mara mara da ya sa malamai suke cewa babu hanya shortcut da za ta kai ka zuwa ga Allah direct ba ɓata lokaci to ka sa taimakon bayan Allah a zuciyarka ana fahimta in tsarinka akwai taimakon bayan Allah to wallahi nan da nan kana ɗaga hannu kana cewa Allah wallahi zai biya ba bukatar wannan Allah bai taɓa canja wannan tsarin ba duk mai taimakon al'umma to Allah iya tare da shi kuma Allah iya ɗage masu aku dewa iya ɗage masu aku dewa duk laifinsa duk laifin da yake wa Allah in dai iya taimakawa mutane abu na farko dai abin da yake samu Allah ba zai tsaye da shi ba abu na biyu Allah ba zai bari ya walakanta a duniya ba wannan abu guda biyun Allah ba zai bari ya same shi a duniya ba waye Allah in ya yafe masa a lahira ma ya sha in kuma a bai yafe masa ba zai iya kama shi mai azaba gwargwadon zunubinsa a lahira amma alkawarin Allah ne duk mai bayarwa da taimakawa Allah ba zai wulakanta shi ba ana fahimta duk mai bayarwa da taimaka kuma Allah ba zai talauta shi ba ya sa manzon Allah ya yi rantsuwa ya ce ma naqasat malin an sadaka dukiya ba ta taɓa tawaya ba don ana sadaka da ita ba taɓa yi ba inda kana sadaka da ikilasi da kyakkyawan niyya da niyyar taimakon mutane manzala ce wallahi dukiyarka ba za ta ragu ba haka manzan Allah ya rantsuwa sallallahu alaihi wasallam saboda irin wannan abubuwa suna nan da kyau a cikin shi musulunci amma kuma ka na fasa kai ana ziga ka ana ɗaukar su siffar Allah ana baka siffar Allah ana baka wannan kuma matsala ce laifi ne an fahimci wannan sai malik ke cewa ko kuma fa kaifa biman qala ya akramul khaliqi mali man aluzu bihi siwaka irin kalmar da maruka suke faɗa kenan ya wanda ya fi kowa cikin halitta ya babban mutum ya kaza ba ni da gunda zan faki in ba gunka ba shine mali aluzu bihi siwaka ba inda zan je na samu tsaro in ba gunka ba kaga wannan Allah yake faɗa wannan dan adam bai isa faɗa masa wannan kalmar an gane ko a wale ta bayyana ba wal baitaini ba'da wannan baiti ne na wata waka ya man akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka to akwai wani baiti a bayan su ma suna da sufa irin wannan arabi'a na hudu anna hadha laysa min ash-shirki al-akbar li qawlihi manzala ke cewa wannan ka ce masha Allah wa wane to shirka ce amma karama ba babu bashi li qawlihi manzala ya ce yam yamna'uni kaza wa kaza irin kalmar da kuke faɗa wanda ni na hane ku furta ta laifin bai kai laifin shirka babba ba amma shirka karama ta ma tana iya kai mutum zuwa ga babban shirka al-khamisa annar ru'ya sadiqa min akasabil wahyi ita mafarki mai kyau to tana da kaso ne na wahayi wani kaso ne daga bangaren wahayi as-sadisa na shida annaha qad takunu sababan li shar' ba'd al-ahkam akwai yiwuwar mafarki ya zama dalili na shar'anta wani hukunci a musulunci kun ga na ce muku kiran sallah daga mafarki ya samu asali kuma ya zama shari'a ana fahimta ana fahimta a wannan ma kada a ce masha Allah wa ware shi ma daga mafarki aka samu kuma ya zama shari'a amma duk da sa hannun manzon Allah akan wannan sallallahu alaihi wasallam babi na gaba babu man sabba daha faqad azalla duk wanda ya zagi zamani ya ya saba wa Allah ya cutar da Allah ba a zagi zamani kai wannan zamanin an shiga uku da shi ba a yi me ake da irin wannan lokaci wannan zamani da da da wannan duk magana ce mai muni ba a yi ana fahimtar wannan man sabbat dahara faqad azalla duk wanda ya zaki zamani ya cutar da Allah wa kaunullahi ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa daha wa ma lakum bidhalika min ilm in hum illa yadhunnun suratul jasiya aya mai namba ta 24 wa qalu kafirai suke cewa ma hiya wannan rayuwar duniya ba ta kasance ba illa hayatu na duniya kawai rayuwa ce gashi nan muna rayuwa a duniya na mutu na haya mu mutu mu rayu ma'ana in mutum ya tsufa ya mutu shikenan kuma yara kanana su rayu shine na mutul aba wa la haya al aulad kanana su rayu manya su mutu wa ma yuhlikuna ba abin da ke halakar da mu illa da'ar sai zamani nature ko yan nature nature ba abin da yake kashe mu sai zamani sai Allah ce wa malahum bi zalika min ilm wannan maganar ba wani kanshin ilimi a cikin ta zamani bai isa yi komai ba shi ma sai Allah ya juya shi in hum illa yadhunnun su dai kawai mutane ne masu zato zato na ƙarya zamani ba abin da ya isa in ba da nufin Allah ba wa fi sahih a cikin sahihul bukhari ana bi huraira daga sahabi aba huraira Allah ya kare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabin rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa yu'zir bin adam dan adam yana cutar da ni yusabbu dahara iya zagin zamani wa ana daharu Allah yace kuma ni ne zamanin ai an gane ko ko qallibul layla wan nahar ni ne nake jijjuya dare da yini ba ibane zamanin ai sai gari ya waye ai za a ce gobe he mako ya zo a ce sati sai wata ya kare a ce wata bai bane zamani to Allah ne yake juya wannan in ka zagi zamani kamar Allah ka zaga yace ana dahaul ni ne zamanin inji Allah uqallibul layla wan nahar ni ne yake jujjuya dare da yini wa fi riwayatin la tasubbu dahara a wata riwayar manzo Allah kita kada ku zagi zamani fa inna Allah huwa dahaul dan Allah shine zamani an bayyana nan bihi masail al-awwal an-nahyu an sabbi dahar akwai hani game da zagin zamani asaniya tasamiyatu azallah tasamiyatu azallah ko azan lillah zagin zamani an sa masa suna cutar da Allah athalisa at-ta'ammulu fi qawlihi ka yi taka tsantsan ka yi nazari cikin faɗin Allah da yake cewa fa inna Allah huwa da'u domin Allah shine zamani arabi'a annahu qad yakunu sababan walau lam yaqsid bi qalbi ko da shi mai magana bai nufi a zuciyarsa ba to magana tana iya kaiwa zuwa ga zagin Allah an bayyana kaga wannan malamai suna cewa kuma jahilci ba uzuri bane a cikin shari'a duk abin da ya shafi bangaren Allah kai kokarin ka san ilimin sa jahilci a gaban Allah ba uzuri bane jahilci akan ibada jahilci akan tauhidi wallahi ba uzuri bane a gaban Allah gobe kiyama ku ji wannan mu ƙara shi duk inda zaka je ka korewa kanka jahilci game da ɓangaren ibada ya za ka bauta wa Allah game da ɓangaren tauhidi wacce aƙida ce a zuciyarka game da Allah me aikace aikacen Allah me siffofin Allah me bai dace ba a cikin gina wa Allah wannan duk inda za ka je ka nemo dole ka je ka nemo in ka mutu kana da jahilcin wannan wallahi Allah ba zai ma uzuri kun bai janna shine faɗin manzon Allah da yake ta dalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslima ki neman ilimi irin wannan basic ilimi na addini ta wajibi ne abin kowa dole ne ko za ka hau mota ka tafi wani garin ka je ka nemo dole sai ka yi wannan ana gane da kyau musulunci baya yadda da wai na ga ana yi ko na gada ko na ji musulunci duk baya daukan wannan a hujja sai abin da ka tsugunna ka ji aka faɗa maka da dalili yasa mu duba ta rayuwar sahabbai larabawa ne ƙur'ani da larabci yake sauka amma kullum suna gaban manzan Allah yana musu bayani kullum suna tsugunni gaban manzan Allah yana musu bayani ku yi kaza kar ku yi kaza abu kaza ne daidai abu kaza ba daidai bane wannan shine karatun ai shine ilimin kuma an fahimci wannan saboda ka wajibi ne mu san wannan wajibi ne mu san wannan tunda larabawan ma da ƙur'ani ya sauka da yaran su ba a basu ba ballantana mu kuma wanda larabcin da ma ba namu bane dole mu tahi mu san yaran kuma dole mu tahi mu fahimci addinin yasa ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ka ganka a duniya ga ka dan adam haka kai wannan matsayin to Allah ya ce ba dan komai na kaka duniya ba sai dan kaman bauta ne ba ba komai nake so game da kai ba ka bauta min da ilimi kai sallah da ilimi kai tsarki da ilimi an fahimta duk komai na addini idan har Allah ya taimake ka kake yin su da ilimi wallahi anan zaka fi jin dadin addinin musulunci a zuciyarka kar ka dau addini al'ada kar ka dau addini zamani ka dau addini da ilimin sa kuma addinin musulunci sauƙaƙan addini ne shi yasa duk mai ilimi za ka ga wani abin ma kai wanda baka da ilimi a kansa kana ta shan wahala shi kuma ɗan lokaci gaɗan ya ya wuce mu kuma ya fi galada yasa wani mai hikima ke cewa baccin malami ya fi ibadar jahili kuma gaskiya ne jahili ya dinga ibada to zunubi ma zai samu amma kai mai ilimi ka kwanta ka yi bacci yadda shari'a ta koya ma lada Allah zai baka ana fahimtar wannan mu gane wannan da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce zaka tsayu kana sallah tsabaragen tsayuwa har kafafunka su kumbura ka yi sujjada har naman goshinka iya fita tsaba sujjada amma a tambaye ka in kai abu kaza a sallah ya zaka yi in kai ƙari ya zaka gyara in kai ragi ya zaka gyara ka ce ai baka san wannan ba sai manzo Allah ya ce to ba abin da zai ƙara ma agun Allah sai nisa daga rahmarsa kun ga ce ba mujarradin ibadan Allah yake so ba ibadar da ilimi ibadar da yinda zaka yi yasa biyan Allah bai yanki ilimi ba tun daga manzan Allah har yau manzan Allah ya ta bayani Allah ya karbe shi sahabbai suka dora su ma suka tafi tabi'u tabi'ai suka dora suka tafi tabi'u tabi'ina suka tafi atba'u tabi'u tabi'ina suka tafi salaf suka tafi khalaf suka tafi ila yawmina hadha gashi domin duk Allah da ba zai bar dan adam a lokacin da ba ba a cewa Allah ya ce annabi ya ce kuna fahimta yasa a can suratul nisa yake cewa rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna ala nasi hujjatun ba'da rusul Allah ya aiko manzannin nan fa su yi gargadi su yi albishir su yi alfishir su yi gargaɗi domin kar ya zamto a gun mutane akwai wani hujja da za su iya tsayarwa a gaban Allah a gobe alkiyama a yanke musu wannan anzarin kar su je gaban Allah sai ma ja ana min bashirin wala nazir ai Allah ba wani mai gargadi ba wani mai albishir da ya zo mana babu sai Allah ce faƙar ja akun bashirin wa nazir duk inda kake zaka ji ce Allah ya ce annabi ya ce arha kuma free of charge har kallon bal ma yanzu ya fi ilimin addini tsada tunda kallon bal sai ka biya ko ba ka bane sai ka biya kuɗi sai ka yi ta kokowa da gumurzu to amma ilimin addini gashi nan kyauta duk inda ka zagaya masallatai yana karatu har aka ma ruwa ka sha har ka zauna fanka har ka yi komai lafiya kalau amma duk da haka kuma mun yi nisa da ilimin addini ba abin da zai ƙara bayyanar ma da irin wannan karatun wallahi sai ka ga wani iya sallah shi kaɗai ba jabi yake bi ba a nan za ka tabbatar duk abin da malamai suke faɗa irin wannan layin wallahi gaske ne wani da zai ma karatun fatiya a fili wallahi sai ka ɗauka bai je makaranta a rayuwarsa ba ko ya ji dai ana karanta iska ta kama masa ya ji ya riki shi musulmi ne amma me ka'idar bai sani ba a ina ka koya babu to irin wannan in sun je gaban Allah ba su da hujja ba su da dalili ana fahimta wannan shine ƙarshen wannan babi kuma ina zaton za mu samu matsayi a nan lokaci yayi idan Allah ya kai mako mai zuwa zuwa zuwa za mu tashi a wannan gaba ta gaba insha Allah kuma kamar yadda muka ga littafi saura kaɗan ya ƙare akwai wani salo da za mu canja insha Allah ko muna cikin karatun makafin mu gama za mu ke ware wani sati muna lacce haka ko muhadara muna ɗauko wani topic haka da al'umma suke da kishirwarsa sai mu sanya shi kamar shine darasin insha Allah daga nan dai kafin mu kammala wannan littafi za mu yi wannan tsare-tsare insha Allah akwai abubuwa da yawa da suke zama matsala ga mutane a yau a addinance kuma sun cakuɗa da rayuwarmu da al'adarmu da da yanayinmu to za mu dinga ɗauko dai tofi ƙanana ƙanana mu na sa su zama darasi insha Allah Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya samu gama da rayuwa lafiya Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifan Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifan Allah ta'ala ya sa da mu da su aljanna ce mu komarmu Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka shirya mu da zuriyarmu Allah ka ɗora mu a tafarkin muridici Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai dan uwa malam Umar da kullum muna sanya yassa a cikin addu'a anan domin ma'abocin wannan karatu ne duk inda yake muna addu'a yassa da take fama da larurar jinya Allah ya ba ta lafiya da sauran ƴaƴanmu duka da ƴan uwanmu da suke da larura Allah ka fi mu sanin larura Allah ka ba su lafiya daga cikinmu ma akwai ɗan uwa malam da muke tafiya da shi kullum shi ma iyalinsa yanzu haka ba ta da lafiya tana fama da larurai masu ma ta da hankali kwarai da gaske to muna neman addu'o'inku Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya warkar da ita Allah ta'ala ya sanya kafara ne Allah muna roƙonka duk abin da ya sama damuwa a gare mu Allah ka yayi mana shi duk abin da ya zama alkhairi ne a gare mu Allah ka haɗa mu da shi Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da muka sa a gaba na alkhairi Allah ka cimma mana shi duk abin da ya doso mana shari Allah ka kawar mana da shi Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ka sa mu cika da imani Allah ka raba mu da zamewar kafa Allah ka raba mu da rudin shedan Allah ka raba mu da rushewan aiki ya Allah duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ka hada mu a cikin ladan gaba ɗaya mu ya rabbal alamin wanda ya asasa wannan masallaci Allah mai sakayya da alkhairi Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah ya shirya zuriyarsa da tamu Allah ta'ala ya ƙara masa buɗi cikin nemansa da mu duka Allah ya bashi kariya da tsaro da mu duka ya tsare mu daga dukkanin bala'i da fitina masu neman addu'o'inmu a gida da waje wanda suka rubuto da wanda ba su rubuto ba duka muna addu'an Allah ya biya kowa bukatunsa na alkhairi Allah ya samu muna cikin wanda Allah zai amsa wa addu'o'insu da bukatunsu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام